إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gurkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 28 ga wata na jumada akira hijira shekara 442 wanda ya dace da goma ga watan biyu shekara 2021 yau insha Allah za mu yi darasi na 68 cikin littafin mota ta imam malik darasi na 68 insha Allah yau za mu tashi ma ja a fi ma yi otattu bihi min sakali fi sadaka bayani da ya zo kan matsalar za a lissawa ‘yal akuya ko mu ce ɗan akuya ɗan timkiya dindin ɗan ƙaramin sabon aihuwa sabon aihuwa kenan ƙarami sabon aihuwa ha? ainihin ha? zan tashi na bayan shi babu na bayan صدقة الخلطاء sadaka ta waɗanda suke da tarayya ta garki nan kenan sadaqatul khuluta qala malik fi al-khalitayn idha kana ar-ra'i wahidan wal fahl wahidan wal marah wahidan wal dal wahidan فالرجلان خليتان وإن عرف كل واحد منهما ماله mimma da sahibihi qal wallazi la to abinda yake magana anan imam malik ke bayani na sadaka ta waɗanda suka hada garke tare abokan tarayya ba shirika ba wanda sai suka hada dabbobi abokan hulɗa mu Hausa dan akwai tarayya zamu je gaba qala malikun fil khaditaini imam malik ke magana kan waɗanda suka hada garke me yake bayanin khalitain yama tafsirin khalitain idza kana ra'i wahidan mana mukiyayin guda ne mukiyayin su guda wal fahl wahidan kuma bijimin garken guda ne wal marah wahidan kuma mukiyayin guda ce waddal wahidan guga guda ke sharwa dinne kenan mutum guda ke kulawa da su wajen kiwo wajen bijimin su guda ne mukiyayin guda ce kuma hatta da wurin sharwa guda ne guga su guda ne wannan shi ake da khalitain ko khulata din dai wani yace farajulani khalitan mutane guda biyu wanda suka hada garke wa in arafa kullu wahidin minhuma mala idan kowa ya san nawa ce dabbobin shi ya san duke shi mai mala sahibi zai iya gane tashi da ta dan uwan shi qala wallazi la ya'rifu mala bi mala sahibi da su bi khalitan wanda irin garken da aka hada wani bai gane tashir ɗan uwan shi ya san dai kurin garke mai namu biyu irin misali masu gado baba mai mata bar misali akuya arba'in ko kaza mun san dai ina da kaza kana da kaza ba ware ba aka ce ga ta wani ga ta wani to irin wannan yace lasu bi khalid ba a kira shi khalid innama huwa sharik sunan sharik shi sharik sunan shi abokin tarayya قال مالك مالك ولا تجب الصدقة على الخليتين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب في صدقة مالك صدقة باتا وجبا كم وإن سكا هذا غريكي غدا بيو غريكي مكا هذا قوم غداني أما قوة سنتش هكذا زكاة باتا زما واجبي قوة سي abin da in naka ya kai zakkar misali kana da misali 40 da 20 kenan kai zakka ta hau kai mai arba'in ba mai shirin ba mai shirin zakka ba ta hau shi ba magana cewa magana kenan in irin wannan ne kowa san na shi kai mai ishirin ba ta hau ka ba wai ce kenan eh kenan eh lasu eh tsarin malik ba a ce wa tafsirin wannan hukunci da ya ce maka in garken na mutum biyu ne kowanne na gane nashi zakka bata wajaba sai ga wanda dukiyar shi ta kai zakal ce tafsirin wannan magana dalla dalla yace annahu idza kana li ahad al khalitayn 40 shatan fasa'idan idan ɗayan su iya da dabba 40 sama da abin da ya sama walil akhar aqallu min 40 shatan ɗayan kuma iya da ƙasa da dabba 40 iya shimfa da 42 ko da ɗaya man sani shi wani iya da 40 ba yace kinan walil akhar ɗayan aqallu min 40 shatan iya da ƙasa da dabba 40 كانت الصدقة على الذي له أقل 40 شاتا صدقة تاهو وند يكي ده دبا 40 ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقته أما وانا وانا يجي قصد أربعين زكاة تهشبا إن دا زا أقام أقام أما أنا أشينا يبزكيبا أنا زكاة وانت انتهو وانا ناش زكاة أربعين ونو فإن كان لكل فإن كان لكل واحد منهما ما تجب في صدقة إن كم قوة ناش يا كي زكاه جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا إن ناك يا كي زكا ناك يا كي زكا يتي جمع في الصدقة زا هذا سو وجن صدقة أبار زكاة أما وجبت الصدقة عليهما جميعا صدقة تاهو قوة أشكي na menene ayan mun diba a baya tun daga 40 ɗaya ce har zuwa 121 ko to nan duk da arba'in biyu ce tamanin ne tun da kowa ya san nashi kenan kowa sadaka zaka ta haushi ba ce arba'in ɗaya zaka ba da ɗaya ba a kowa ta hauka shi ya kawo misali in kali a hadi ma alfu shatin aw aqallu min zalik mimma tudif fi sadaqa wal akhar arba'una shatan aw akthar فهما خليطان يتردان الفضل بينهما بسوية على قدر عدد أموالهما على الألف بحسدها وعلى الأربعين بحسدها بحسدها أنا أبن ديكي مغانا cewa in ɗaya a cikin masu garken biyu iya da misali akuya dubu ko wacce tumkiya dubu kwarago duk ɗaya ne kwarago dubu ko ƙasa da dubu مما تجب في صدقه وان دي اصلا زكاه هاوس وللاخر 40 دين كما 40 غريش او اكثر ko sama da 40 fahuma khaditan wannan masu masu garke guda ne ya tardan fadala bainahum bi sawiya kowa kenan za a doki abin da aka doka kowa za a doki daidai nashi mai dubu an san dabba na wace goma ce ko ina yi a ce ko ta ko ba ya ko kan mutan baya mai shi ma mai 40 a doki a doki nashi na ɗauki biyu kenan da kowa za a ɗauki zakar gaba ɗaya amma kowa za a ɗauki daidai duke shi shi ne ce ya taraddar bai mafi sauyi ta alaƙadar adad amwari ma gwargwadon duke kowa alal alfu bi hasatiha ya adiba nawa dubu gare ta wala arba'in zama bi hasatiha ita ma arba'in ɗauki nata daban-daban ne magana kenan kowa za a ɗauki nashi kwanan tunda kowa san nashi zai ware nashi قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم masu tarayya haɗin haɗa garki na raƙumi ɗaya ne da tarayya ta ƙanan dabobi ya shi tami'ani fi sadaka ta jami'a za su haɗu gaba ɗaya kowa zai ba da sadaka iza kan da kulli wahidin min huma matajin fi sadaka in kowa nashin zai kai zakar tukon za a hudda ma kowa wa zalika wannan magana fa imam malik yayi yayi da karkashin cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'ala alaihi wasallam qala domin mun zan sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi ma duna khams zawdin min ibn sadaqa annabi sallallahu ya ce babu zakka kasa da raqumi biyar kenan wanda ba su kai ba biyar nashi bai ba zakka wa qala umar ibn khattab fi sa'imat al-ghanam idza balagat 40 shatan shatun ita Umar bin Khattab kuma ya magana da akwai hadisi marfu'i cewa cikin dukkan dabba karama mai zuwa kiwo cin sa'ima sai mutal ganin idan karamar dabba mai zuwa kiwo yace idza balagat 40 shatan shatun in ta kai dabba 40 za a ba da dabba guda karama guda cikin su kenan mai 40 ta hau mai 40 ta hau mai biyar kenan wanda bai kai haka ba ko da garke ma biyu guda da kawo ta hauna ba bin su imam malik su kana wa qala malik imam malik yake cewa wa hadha ahabbu ma sami'tu la fi dalik wannan shine abinda cikin ra'ayin malamai wannan shine nake so kin yi hafi kan wannan mas'ala ba ci ba gama a hudda dan kai na fada ka muskai ba dan rake guda ne qala malik imam malik yake cewa wa qala umar bin khattab umar bin khattab ya ce لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حتى تلقى تمام مكانتا قول مرفوعي ba hada garken da yake rabe dan misali ni 41 ta hau da ta hauka idan mun gama garke guda ɗaya zan bada ko to ba a gamawa wala farqu baina mujtami'in kuma ba a raba garken da yake hade misali kenan mai ka cewa idan misali ina da makace ina da muna da dabba makace dabba 100 da biyu da ɗaya sai aka ware ƙasa da haka aka aka basu biyu aka rage aka 40 ka kai zaka bata bata kai ba ni kuma ta zan bar ɗaya mai kuma da biyu din da ban zai kawo rabuwa ko karuwa ba yi yace annahu innama ya'ni bidhalik abinda yake ni da wannan ashab ashabul mawashi masu dabbobi su ake ni bisan hada ba na rabe bisa raba na gabe kinan kowace a barta a wurinta ƙalin malik imam malik ya cewa tafsirin wannan magana na layi jama'a bane mafitarkin da na ba a haɗa waɗanda suke rabe ya ce misali an ya kuna na farin salasatan da zina da kulli wahida minimu arba'un shatar mutu uku ne kowane iya da dabba arba'in na wasu bada uku ya bada ku kowa dabba guda zai bada kada wajabat ala kulli wahidin min ma fi ghanami sadaqa kowa wajibi ya bada zakata dabba guda a cikin arzikin shi fa idza azallahum musaddiq jama'uha li alla yakuna alayhim fiha illa shatun wahida to sun ji labarin malamin zakka iya zawa amma sai zakka sai iya zawa sai su hada sai gake guda dan aka zo 120 sai da bada da bada aka shi zaka haka eh zaka ba tunda an ce 100 tun daga 100 tun daga 40 har zuwa 21 ne kai har da 20 ɗaya ce da bada kaga nan mutum uku ne sun dabara sai su game dan su fara daya to bai dace haka bai da ba shi ma tafsir magana yace kenan eh kenan allazina yakunu li kulli wahidin minhum minhum 40 shatan wanda yake da dabba kowa mutum uku ne kowa iya da dabba 40 faƙad kada wajabat ala kulli wahidin fi ganami sadaqa kowa sadaqa ta zama wajibi a duke shi zai bada fa za a zalluhu musaddiq idan malamin zakka mai asaka yazo jam'uwa hisa hada uku gaje uku a wuri guda li alla yakuna li alayhi ilfi da shadan dan ka a samu bada wani abu sai dabba guda fa nuhu an zalik sai aka hana shi yin haka wannan shine tafsirin ba a hada wanda suke rabe sai wa tafsiru qawlihi wa la yafarqu bainal mujtabi kuma magana cewa su kuma na me yasa aka ce ba araba wanda suke hadan kuma shi ma daga misalin shi annal khalitayn yakuna li kulli wahidin minhuma mi'atu shati kowa mutum biyu ne garke guda ko sana shi amma ɗaya iya da dabba ɗari da ɗaya li kulli wahidin minhuma mi'atu shatin wa shatun ko iya da dabba ɗari da ɗaya fa yakunu alaihima fiya salatu shiyahin tunda ɗari biyu ɗaya ne abin da gaba ko su kun su suna ɗari biyu da biyu ko iya ɗari ɗaya ko iya ɗari ɗaya an zama 202 kenan suna da 201 suke kai uku to kaga nan kenan dabba uku za su bada fa'iza azallahum almusaddiq idan malamin zakka ya zo farraqa ganamuhuma sai saraba falam yakun ala kulli wahidin minhuma illa shatun wahida tunda rita garin da wannan daya dai zan bada amma da nan suke uku zan bada yayin ci ko wani yawan ci ko su ma fanaha an zalik aka hana haka kin kuma da hana kakin faƙila wani ke cewa mai mana ita la ya ji ma'ubain mafitarikin wala ya fara ubain mujtami'in kashta sadaka shi magana kenan ba a haɗa waɗanda suke rabe ba a rabin suke haɗe don tsoron sadaka قال مالك مالك هذا الذي سمعته من تفسير ذلك امام مالك wannan shine abin da samu labari kan tafsirin hana hada waɗanda suke rabe haka raba waɗanda suke haɗe shi ba zaka nan don haɗawar tana canza abu ko raba tana canza abu wannan shi ne sai yanzu kenan inda da mu fara ko yanzu dai kenan nan kusan wa akwai mas'alar inda sa'i zai zo garki da ake cewa za a yi aiki da nawa misali garken da yake tana da goma wannan sha biyu wannan ishirin duka da kawo takuwa ba irin da ke wanda yake a game ba a raba ba ko malamin sa'i ya zo shi ba a ce an ya zo a wannan naka sha bilan wani goma ne a tun da haɗe suke shi ya su kuma ruwan shi eh shi kun zai aiki don a kamar ya ko cuta shi za kun shi ya zo gaji iya aiki kun nawa ne kurin sai ya ɗauki abin da yake asali nawa ne aka mata dabba nawa ce sai aiki da dabba take haɗe a wurin kurin za ka ce ba a raba ba a gama ba ko ko ne da yake amma an zo an gane gane gane gane wani wannan kenan kowa zai aiki da abin da ya kunshi sai ba ma ja fi ma yutadu min sakhal fi sadaqa magana da tazo kan lissawa sabuwar akuya dalla uku sabon aihuwa na timkiya ne na akuya ne dide ne hada su wuri guda a lissawa za ta da uwansu an ce misali kana dabba arba'in to an zo da ba ta banda diya magana da suka kawo haɗiyan alisai haɗiyan sabon in yi maka heshi zama gaba da kafin shan lawa haddasani ya haya an malik an saur bin zaid addaili addaili an ibn abdullah bin sufyan al-thaqafi an jaddi sufyan bin abdullah أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا abin da yau kana shi Sufyan bin Abdullah Umar bin Khattab ya aike shi musaddaqa mana kamar malamin an so zakka sai to fa kana ya'uddu ala an-nas bi sakhal in yazo da sahi da garken ka iya lissawa har sabo aiwa dabba kaza ce da sahi sai mutane sai faƙalu suka ce a ta'uddu alaina bi sakal za ka mana lissahin ƙaramar dabba ka ta a cikin lissahin dabbobinmu kuma wala ta akwai min shaya kuma ka amsa shi kenan wajen lissahi zai sa ƙaramar dabba amma in yanzu amsa zaka bai amsa ƙaramar sabo aiwa ka ce a yau wannan ta wannan dubara ce ka lissafa mana shi kuma baka amsa shi shi na samun matsala ke tsakanin shi da shi da suka gami haka فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك da ya dawo gida wajen umar bin khattab sai gaya mu umar wannan mas'ala ta wannan mutanen wannan gari ta sun yi rarauka ana lissafa musu karamar dabba amma ba karbar karamar dabba faƙali umar na'am umar ke ba da goyon bayan abin da ya ce haka take tu'addu alaihim bi sakhala يعملها الراعي زائر لسها مثل ساهم كرم الدب سابو أيوة wadda makiyayi ma ke ɗaukar ta a hannu an ɗau hannu zama kaiwa a daji ka zo ita ba ta iya an ɗauko ta a kan ka yanzu sabon abu labubu yanzu aka aihe shi a hannu ma ka zo da shi ce za a yi lissahi da ita amma kuma ce wala ta akudul akula wala ruba wala mahid wala fahal ganam wata akudul jaza'ata wa thaniya wata laka adalun bayan jaza'ar ganam wa khiyari umar ce haka ne ya ce amma kuma wala ta akudul akula ba a karɓar dabba da aka turkaka kuma adalci ne ce ba a karɓar turkaka sai a kula wadda aka turki za a zata bukatu a ci a sai da ko ana shi na al'akula wala ruba haka wadda take mai aka cewa wadda take da take a iya binta kenan tana tana wadda take shayarwa wadda take shayarwa ita ma ba a ba a binta wala mahid haka ba a ɗaukar mai ciki wala fahla ganama kuma ba a karɓar bijimin garki yace ta'khudhu jazat wa tanza'a mishi alkar sanat yace albus guma ai shekara shekara daya bi shekara biyu kun za karba ke tsaka tsakiya yace wa zalika adal wannan shine adalci bain al-ghida' wa qalam wa khiyari tsakanin allabubun sabon aihuwa da manyan garki kenan mutunci bai da lokacin tsaka tsakiya ba dokar karama kasa kuma lokacin mai daraja haka alci ta shine adalcin kenan ba karɓar ne ba karɓar da labu ba haka ba mu karɓar turkaka ba mu karɓar garke ba mu karɓar mai ɗaya banta ba mu karɓar mai ciki sai ka karɓar shekara ɗaya in shekara biyu wanda dai ba su da cikin ko ba su da manyan garke su ake ɗauka umar ce wannan shi ne adalci kaji kenan haka kuma abin zaman tabbas qala malikun imam malik ya cewa wasaqalatu saghiratu hina tuntaj me bayani an baya sakala da ya ce bisakala mai sakala ya ce a tsagira karama hina tunta ji daga aiwata sabu aiwa shi ne sakala dabba karama sabu aiwa shi ne sakala tsagira hina tunta ji karama lokacin aiwata mai aruba allati kada wada'at fahiyya turabbi waladaha mai yamma gwargware ne da ya ce aruba ke da ya ba karfa aruba ko mai wata ta aruba ya ce allati kada wada'at wadda ta aihu fahiyar turabbi wadda tana renon ɗanta ita ce ta mace ba ka ɓata kenan wala mahid wata ta almahid ya ce almahid ya ce hiyar hamil dabba mai ciki kenan ba a karɓar da aka turki ba a karɓar mai shayarwa ba a karɓar wadda take mana wadda aka turki mai ciki kai ba karɓar mai ciki ya ce ya ce wani akulatu miyar akula ya ce hiyar shatun lahaba ita shatun lamu dabba da aka turki don ta yi kiba a ci kurin ko a sai da da zama katuwa shi mai takwas turka kurin ba da aka turki kurin kenan ba a rafar turkakka kenan shatun lamu allati tusamman da tuokal wadda aka aje don ta yi mai a ci ita ma ba karɓarta wannan su ne ma tafsirin wannan kalamomi na umar bin khattab da ya aiki sufiyan bin abdullah da aka mai jayajen haka jajen kace kana lissafa mana sabuwar aihuwa kun baka karbata kayan sun rarauka umar ya ce haka al'amarin yake za a lissafa muku da sabuwar aihuwa amma mu ba ma karbar turkarka ba ma karbar mai take sha take da jego take shayarwa kai ba ma karbar mai ciki eh wannan duk ba karbar su kun ba karbar bijimin garke za ka kai shekara shekara biyu wanda dai kenan ba wani ba ta tantar layi to wannan shine adalci sai ya ce wa ƙala malikun firrajulu takunu lahu takunu ganam don wannan imam zan hun fiki cewa ya ta abin ya da wahala ba kaman a ce hadisi hadda sana hadda sana waye wannan ya wahala dan nan gama man ga sabu ce gama wuri guda ya hukunci kansu zaka wannan magana hadisi ya sauki ya saukin ganewa nan imam malik ya magana kan cewa firrajulu takunu lahu alghanam nan mutun ne iya da dabbobi kanana la tajibu fiha sadaqa asalin dabbun nashi bisu kai bil lisabin zakka fatatawaladu qabla an yatiha al musaddiq bi yawmin wahid fatablughu ma tajibu fi sadaqa bi waladatiha nan kana da misali dabba 39 gobe malamin sai zai zo ran yau da dare sai aka ai sabuwar aihuwa a ga yau ta cika arba'in sai gobe Allah ga malamin zakka magana ke imam malik sai ba wani yace qala malik yace idza balagat al-ghanam bi awladiha ma tajibu fi sadaqa fa alayhi fiha sadaqatu wa zalik anna wiladat al-ghanam minha yace domin in dabbal ta kai da aka ma da diyan sun kai mata jin fi sadaka sun kai nisabin zakka fa laifiyar sadaka za a dora mai bada zakka akan wannan dukiya yace wa zalika wannan hukuncin da aka yi annabi lailatul ganam minha aiwa da ta yi ai daga cikin ta ne da duke ta karu yace wa zalika wannan hukuncin da ya maka na maganar kana da dabba 39 sauran kwana daya aka ta aihu aka ce ka bada zakka wannan magana مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث أمانة يا ساقاوا abinda ka fa'idantu ka samu ƙaruwa ba cikinsu ba ne saye ne kai da kuɗinka daban ko kyautar dabbobin aka baka ko da nawa ne ko gado kai naka da 39 ko 8 yanzu ya ka gadi 10 abin da wajen 8 ko ko ka sai ta 10 ko aka baka kyauta to wannan ya ce daban ne wannan na kyauta da gado da sai ba a gama shi a cikin lissahin a ce zakata hauka magana da maka magana da maka eh wannan bai ba a cikin lissahin zakata shi tunda ba duke bace ba da kanta ta ka auku an gane daga waje ne abin ya zo an gane magana ko? eh daga waje ne abin ya zo tun ba cikinta ba ne ba inda daga ciki ne yake magana daga yau aka aheta gobe ta kawo zakka amma in wannan saye ne gado ne ko kyauta ita wannan daban ne sai yake cewa wa misalin zalik misalin wannan na dabbobi ya ce al'arud misali kana da kayan saidawa haja kadara mana mahaushi kadara kadara kadara la yablugu thamanuhu ma tajibu fi sadaqa kudin kadara taka bai kai ba kudin zakka bai kai ba nisabi thumma yabi'uhu sahibuhu sai yau he na saida da wannan abin balagin sun sami zakka satin da wuce misali zakka wajen miliyan guda da jika 700 ko to yanzu kayan nawa da miliyon ɗaya ne da jika ɗari biyu ɗari uku kun yi hini sai da su miliyon ɗaya da jika ɗari bakwa ya ce sun mai bi'uhu sahibuhu fa ya bulu ba bi rubihi matafi sarka da na sai da ribar da na samu he ta kai ni sabon zakka ya ce a nan fa yusaddiqu ribu hawu ma'a ra'atul mal za ka yi sadakar wannan dukiya tare da asalin kuɗinka nawa ne da ɗari biyar ko na samu riba ɗari biyu ko to sai an gama ko sai lissafin guda ne yanzu tun da dukiyar ce na ci riba nan kenan kuma sama kamar yadda dabbobinka da ta aiwa a ciki ya ce maka za ka gama lissafi dabba ta ƙaru aka aihu amma daban ne da sai kai ko gado kai ko kyauta to nan ma akan su zama bayani akan kuɗi ma al'amarin haka yake ina da kuɗi ba su kai ba zakka he kayan saidawa he kayan saidawa ta he na saida su kusan shekarar asalin dukiyar da na saida he suka kai na sabon zakka to anan zan ba da zakka ya ce amma ha walau kana ribu fa'idatan au mirasan amma ina da miliyan ɗaya da jika biyar. sai na samu fa'ida kurin wata garaba su halaka mun kurin tsuntuwa ce gado ne kyauta ce lamta jufi sadaka a nan ba za a gama waccan duke da miliyan ɗari su zai ina da miliyan ɗari biyar ta wace amma na samu kyauta ko gado miliyan guda miliyan guda samu kyauta ko gado ba a cewa a gama su da wancan kuɗi a yi sabon zakka don wancan kuɗi wasu suka arba wasu daban da suka zo sabuwa ba ga wasu wancan kun gana abin da ko kamar yadda a dabbobi ke magana a nan ma kenan kan eh yace ba a gama su yace eh yace lafzin hatta hatta yahula alayhi alhawl min yawm afadahu sai wannan dukiya ta samu daga baya sai in ta shekara daga samunta awar sau gado ne samu ko kun faida ce samu sai shekara ta zagayo ba a gama da lissafin asalin dukiya tun da ba su cikin tsarin dukiya daban ta zo wannan shi ne abin da yake maka misalin ke na dabbobi da kuɗi ƙana maliku ma malike cewa faghiza'ul ghanam minha karibin minu to su ma haka ƙananan dabbobi da aka samu ƙaruwa ƙanana da aka aihe su a cikin garki kamar riba dukiya ce dukiya ce aka ci riba a cikinta kenan in ta kai nisabi za a lissafi za a gama da asalin ko kuɗi tunda a cikin dukiya ce da aka ci ribarta daban ne da aka samu daban da goji to shi ma ya ce dabbobi haka su ma abin da ya ƙara a cikinsu kamar ribar dukiya ce ghaira anna zalika yahtalifu fi wajen akhar amma shi ma wannan kin na dabbobin yakan saba ta wata hanya daban kaji kuma ana me ya nan zaman mance ce annahu idza kana lirajul min adh-dhahab aw al-warid ma tajibu fi zakah misali kana da kana da dukiya zinariya ko azurwa abinda zakka ta zama wajibi kanka sun ma'afar ile malan sai ka samu wata dukiya ta fa'ida gado ko kyauta tare ka malawun da zil a fada falamu zakihi malin awal zai bar wacce dukiya ta shi ta harko bai bata zaka ba tare da wani dukiya wannan ta bayan bai mata dukiya ba tare da dukiya harko yin da zikircin da zaka kin zai bar ta ta hula alayar fa'ida nan kenan ina da daman kuɗi na sun kai nisabi sai na samu ƙarin kuɗi daga baya masu yawa to anan zan huda zakal waccan dukiya ita wannan kuma sai ta ta kewayo tun dama ina da dama san kai zakka san kai zakka inda kake ba ga ma inda ba su kai ba zakka ne ake magana baka hudu waccan ta farko yawan ta shekara to yanzu dama san kai zakka kana hudu zakka anan kenan sai ka huda wannan zakka ita wata a shekarar ta nan ke namun su kwanta maka ba a gama fa'ida da asalin ko da misali yanzu ina hudu zakka za mu sai a wannan wata yin samu wata fa'ida a watan gaba a nan abin da su imama da kawo kowace zan hudda ma asalin dukiya ta a wannan wata ita kuma waccan ganima ta daga baya ita kuma zan mata watan tarama shi ne magana kenan ba a gama su haka suke imama da take da mace akwai masu ganin ko ta mahimmin jayi kama a talaba da ramuwallah iyakata wannan masa'ala ta asali ake akan jigon magana hakan ne kowace a mata nata daban ko ta fa'ida ko ta dukiya to amma ganin sauƙi musulunci kuma da musulunci ya halatta a gabatar da zakka lokacin tafi a bada kuma zai yi ma'ana a ce kullum kana da wata mar zakka ko na wata bada a gama asalin a bada guda shi yi amma na imam malik iyakan maganar iyakan maganar kowace asalin dukiya watan shi daban wanda ka samu gado ko kyauta watan ta daban in ta kai nisabi in ta kai nisabi in ta kai nisabi ya ce za a hudata hatta hulu ala fa'idat haulu min yi mafada har sai shekarar abin da ya karu daga baya ya kiwoyo ya ce amma walau kan lirajul ganamun au bakarun amma in a ce kana da ganamun kanan dabbobi au bakarun ko shanu au ibilin ko raƙumi ta ji fi kulli sinfin mina sadaka kowane misali a raƙumman zakata kawo ko a ran dabbobin zakata kai a shanun zakata kai ko da zai kada uku ko da zakata kama ka kana hul zakata kana kan wannan dabbobi kada uku ko ne kuma zakata kama a cikinsu sun afada ilaiha ba'iran aw baqaratan aw shatan sai ka samu kyauta ko gado saniya ko shanu ko dai na kwada kun ka samu anan imam malik ta saddaqaha ma asinfu ma afada min zalika hina hina sadduqu zaka indu min zalika sinfu allazi afada min insan ma shaytan anan yace kenan imam malik ya da bambancin ra'ayi akan kudi dabbobi in sun kai nisabin zakka in sun kai nisabin zakka sai ka samu fa'ida ka samu karu wata dabba in can da magana hudu zakka to anan ya da a gama su da asalin zakka ta farko ayi amma ta kuɗi ba haka ba kaji malawar ba shi ya haka ne kenan in ta kuɗi ce kowace mata na karba amma in ta dabbobi ce an samu ɗaya kubi daga baya an an zo za a gama su da asalin dukiya ta farko abin da ifar malaka sai ga ga magana kenan qalan malaka da wannan magana sai ce wa hadha ahsana ma sun wannan ya akwai ra'ayi daban ba haka ba shi ta wannan shi ne su wace ra'ayikan malaka na in dabbobi ne ko da inda sun kai nisabi abin da an ƙara a sama kuna a gama shi da asali amma ya yarda in ciko ne ba a cika da sun fa'ida ce amma dama sun kai zakar ka ka samu ƙarin dabbobi kyauta ko gado ko ka saya to in ka zo za ka zaka ya gama da asalin dabbobinka amma in kuɗi ne ina da jari ana kasuwa miliyan goma miliyan hudu zakar kuɗi aka bar gado na miliyan biyar to ce bana gama sai da wata asalin kuɗi na tunanin da su wani su wani sai musu watan sanaba haka fi imar da take ko ne kamshi watan shi daban baka mashi dan wurin shi an gane magana ko kenan a takaice wannan baban ya kare kurin lissahin dai ya yi babe na wajen lissahin dabbobi ana gamawa ƙanana da manya amma wajen amsa a amshi tsakatsakiya kuma da maganar cewa in kana da dabba talatin da tara ƙarama ko ba ana gobe a amshi tsaka malin ya zo sai ta ayu wannan za a sa cikin lissahi ba ware uwaye daban iya daban kuma idan kana da dabba talatin da tara ko da takwas in daga waje ne ba su matuka aihu daga waje ne cikon ya zo ba a ma lissafin zaka da cikon da ka samu ba cikinsa ba sai dai a maganar ba da yi in a ce daman kana hudu zakar to a shi ne sai a gama su da asalin zaka amma idan kudi ne kana da zaka miliyan goma yau ka samu gada miliyan biyar to baka gama lissafin baya da na farko kowanne za ka mai lissafi daban wannan shi ne bayanin imam da kake rahimahullah an gane ko sai yanzu kuma ya ce don wannan iya da ɗan jafiki wuce ƙwari ya yake da ƙwallo kai ta ajiye ka fahimci bayanin duka da ya maka wannan mun ce shi kashe malaka ya yi magana akwai maganin malamai amma wannan abin da ya godi shi ne ya zaɓa cikin ra'ayikan malamai kan masalai na ga muku akwai ma masu ganin cewa kurin garkin ba ko da na mutum biyu ne ba ruwan sa'i da magana waka naka nawa naka nawa ne shi ya kan dai cewa za a yi zana kwana shi wannan da akwai magana da magana cewa za a gama dukiyar ba wata farko inda ta kai tsaka dukiyar ka kuma shi ne iya cikin kamar tsawon nuna albani kawo suke magana in dai dukiyar ta kai tsaka to kurin kuma ce balle a kasuwa ta zamani balle mai karfi yau ka sai da wannan gaga da wannan yau za ka iya lissahin riba ta jira ta yau ce kare kullum ka zaka kenan kare kullum ka zaka kenan kullum ya yi kullum ta zaka ce bai wace kullum wani zakka ta ce wannan da ruhin musulunci da sakin musulunci cewa awa ko ta riba ko ta riba na ta rabon matsala ce a hukumci hakan abin da yi kurin a gama a doki wata guda ko na kudin ne yadda aka a dabbobin ko na kudin ne kuma nan akwai tafkin malik wanda muka yi a kanta shi malik gaskiya na san hadisi zahiri a ta hula al haulin malik fikin imam malik idan kana da jika musa miliyan guda da jika 500 sai yau kurin ka samu cikon na zaka suka yi miliyan 700 ko kurin zaka ta haukai zaka yi adiba kudin da shi same su watan da ka fara samun jarin za a yanki zu misali a cikin ramadan ka samu miliyan 1 kurin yanzu kudi sai suka kai miliyan 1.700 to ba a cewa sai baduwar haka a ramadan kurin in ya zo zaka zan fita haka fikin madaka take amma sai muhiyawa ka sama da mai kuma da nasoshin hadisi da karara na mata ta hudu alal hauli sai shekara ta zagayo misali kenan ma shekara ta zagayo kenan yau in na samu miliyan ɗaya a cikin ramadan yanzu suka kai miliyan ɗaya da ɗari bakwai a wannan hadisi zahiri shi kenan zakata sai baɗi a wannan watan ba wannan ramadan ya zo ramadan ya zo bata shekara ba zakata abin da mallaka a ramadan bai kai ba zakka kenan sai a wannan watan na matan akhira sai a shi ne in ya zagayo kudin su kai zakka wannan ta dabbobi ce ta kudi ce haka nan sanadin karar da sai kawo amma su a malikiya in jika goma ka samu a ramadan ka hada jari ka hada tebur to wannan ramadan shi ne sayan zakarka ba ruwansu da wannan kudin zan ya kewo kudin abin da ya zo inda akwai zaka kudin da mazan da ya kewo ya samu da sami a janka kudin zaka ta hauka to sai wancan ya zama zahir magana kuma da mun yi jamhur kan haka sai gaskiya kan mas'ala kudin sai in ya shekara kudin hata dabbobin in sun shekara ka za nan magana da yake yi ko ko ne ba ya shekara ba to yanzu sai al'amalu fi sadaqa fi sadaqati amaini ijtama'a nan kuma malamin sa'i bai samu dama ba ko ya jinkiri don ya kawo ba a zo ba amsar zakar garin ku shekara hafi ta yi ta bana da ta bana da ta bara ya za a yi aka samu hakan ba shi ne a kanku قال مالك امام مالك ce kan wani al'amari na zakar shekara biyu ta zo malik ya ce al'amuru indana abinda yake wajen malauki mutanen madina kan wannan mas'ala fil rajul tajibu alayhi sadaqatu wa ibluhu mi'at ba'ir mutum ne raƙumi iya da zakata kan shi ta raƙumi iya da raƙumi ɗari raƙumi ɗari me ya kamata ya bada raƙumi ɗari me za bada raƙumi ɗari ha? zuwa da samu biyuwan iri biyuwan iri ha? haka ne ‘yan uku hikata ne ce hikata ne eh hikata ne daga tun daga 91 har yanzu ya ce 120 hikata ne ya shekara uku cikin ta hudu guda biyu haka ne za a bada ya shekara uku cikin ta hudu guda biyu za a bada tun daga goma tara daya ita za a bada har zuwa 120 kenan a nan zai da mai baya gaya maka ya ce maka idan mutum iya da raƙumi 100 gane ko kuma falaya ci sa'i hatta ta jiwa alayhi sadaqatin ukhra bai zo ya amshi ba abinda ya kamata amsa maimakon kan ya zo ya amshi dabba ya shiga uku cikin ta hudu guda biyu bai zo ba har wata shekara ta zagayo fayatin musaddid sai ga malamin zakka amsa zakka ya zo to malamin zakka ya zo wa qad halakat iblu illa khamsa zawji da ya zo kurin sai raƙumi bele shi alhali bara ana bin shi biyu ikata ne amma da ya samu zakka sun mutu ko ya ci ne sai yana daban da ya zo gwaji babu sauran biyar to nan ya za'a shi ne ƙalin maliku imam malik fi imam malik sai ce ya a hudun musaddiq min alhamsu zaudi sadakatai allatai ne waje ba ta alarabin mal shatayin fi kulle amin shato ya zo ya isko yanzu a ƙungiyar mai yanzu mai zaɓar a ƙungiyar shato dabba guda ko to yanzu da ya zo tun da ya zo ya san biyar ya ce sai ba da zakar shekara biyu ta tara kubi biyar mai zaɓar kenan ya wada dabba biyu kenan karama shi kenan tun da yanzu su ne annin shi ya ba aiki da wancan ɗari a yanzu shatin wanda kuma dirga da shi gwamna maka zakar shekara biyu ke yi ɗauki kenan dabba karama biyu ta zakar shekara biyu ta tara kubi biyar wani gane ku? haka ya bari kai Allah shi kan malaka haka yadda yake magana kenan ya ce kenan waƙalin malukun kan wanda yake da raƙumi ɗari mun san zai ba da shekata ne amma da aka zo sai raƙumi biyar shekara ta biyu ya biyar malika ce ya hudu musadduku min alhamsu zaud a sadakatai ne mai amsa zaka zai amsa daga raƙumi biyar zai amsa sadaka biyu allakai ne wajabata a larabin mal wannan sadaka biyu suka zama wajibi kan mai dukiyar shatani fi kulli amin shatun zai amshi dabba biyu ko ta shekara dabba guda kenan bi zai amsa ce li'anna sadaqata innama tajibu ala rabbil mal yawma yawma yusaddiqu malahu yace domin ita sadaqa zakka tana zama wajibi akan mai kudin mai dukiyar ranar da zai bada sadaqar dukiyar shi shi da mai da sai fa in halakat mashiyatu in dabbobin suka halaka gaba da yawa an ce bada aw namat ko suka karu za a yi da abin da karu ko kenan karuwa ko rabuwa ana shi da abin da aka sama wani shi iyayewarsa rabu iyayewarsa karu dabbobinka ala kullu halin kenan kullun za a aiki da abin da aka sama wajenka to fa inna ma yusaddiqu almusaddiq zaka da ma judu yawan sadda shi kuma mai karɓar zaka zai amshi abin da ya samu a ranar ba da zakar ya ce wa in ta zahara ala rabbil mali sadaqatun ghairu wahidatan in ma a ce akwai sadakoki suka haushi ba ɗaya ba falaysa alayhi an yusaddiq illa ma wajada al musaddiq indahu ko ma suka ci yawa a ce akwai shanu akwai wani duka akwai su da aka zo kurin in ma suka iri ne wata zama jibi kanshi kurin shi mai amsa zakka bai dora mai wani abu sai abin da ya samu a wajen shi shi ne ilama wajen da mu'an musaddiq indahu sai da a yi abin da shi mai amsa zakka ya samu a wajen mai dabbobin fa in halakata ma shetu in dabbobin suka halaka a wajabat alayhi fiya sadaqatun ko sadaqo'i da yawa suka hau kanshi falam yu akhadha minhu shay'a ba amshi komi ba hatta halakata ma shaytu kulluha duka suka halaka ba dai ba amsa ba zai shaka dai ko shekara biyu kamata ya bada kaza ba amsa ba suka halaka aw sarat ila ma la tajib fi sadaqa ko su kuma hun sada hudu suka rike dai akan an dabba ta koma ramba biyu ko ba daya da ko dari ne ce amma sai koma ko suka halaka gaba daya ko su koma kasa da abin da yake zakan ga sunan amma sukin sanin zakka ba fa innahu la sadaqata alayhi ba ce a tun da dabba biyu ce ko ka za ce ta ɗauka cikin sauran a ba karɓa mishi ba ta haushi ba idan da maka ce a tun da akwai akwai akwai hudu hukun biyu muke neman yamma mishi biyun a wani mai biyu a ba ta haushi ba ta haushi ba ya ce fa'in na wula sadakata alai wala da ma na fi mahalak au madamin sinin ba sadaka kan shi kuma ba a ce a yara mu a ce dole ne yanin waya bada tun da sun zama jikin shi tun da kwarkwar sun halaka ya kani maka ban a ba dora mishi ko shi kanu ta wuce shi kenan kudin za a aiki da abin da aka samu a yanzu za a aiki da abin da yake hannu kurin wannan shi ne wannan babu yanzu ya kare na maganar kenan ta sai ake cewa na hada ko bashin zakka kurin da in suka halaka ba abin ka bashi kai ma za a baka an ce waɗuwa maka bashi kai da mun talaka ake ba ko ta kawo zan talaka sai kun sun abu za a yi kai talaka ake to kai magana kuma a ce abin kuma amshi a ba wani kai ma talaka ne in ma ba da to kun kai ba da babu da kudin da babu kai da kawata amshi naka ba shine musulunci tun da mun talaka ake ba to shi ma zan talaka zan kudin zan talaka kuma sai amshi shi aka bar mu kan shi to ba bukata shi ma ne magiya bashi saka abin baban zaba kai abin iya da ke kwarai nan kuma sai ce a nahayu an tadayiki ala nasu fi sadaka hana kumtata wa mutane kan wajen amsar zakka ka kumta mutane kenan kai mai amsa kai hankali amshi daidai wasu daidai tsaki kan galaza mutane ya ce haddasa ne ya haya an malik an ya haya bin sa'id عن محمد بن يحيى بن حبان عن قاسم بن محمد أناشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلة ذات درع عظيم فقال عمر ما هذه شاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها هم دعيون لا تفتنوا الناس لا تأخذ حضرات المسلمين نكب عن الطعام عمر بن الخطاب abin da shi take labari murra ala umar bin khattab daga nan an zo wajen umar iya iya nan aka huce ta gaban shi da kananan dabbobi na zakka shi na sadaka fara'a fiya shatan hafilan sai ga wata dabba tumki akwai akuya mai babban nono amma ce nono a cikin kamar babban hatsa babban hatsa za ka yi ta ƙarar ƙarar maka bayanin hafilar za ka dare ma'azin mai ƙatan hantsa kin babba hantsa kenan da minono ce kenan uwa ce minono mai ba hantsa kenan minono ce alama faƙal umar ya ce musu mahazi wannan kuma mahazi shatin man dabba fa suka fuka suka ce mishi shatin mai sarƙa ayi sarƙa ce dabba zakka ce kan zakka ne aka amsu sai faƙal umar ya ce ka ma'ata hajji ahluwa hamsa yi wani gaskiya wani ma masu ita ba da badara in kansu a son dabbas ba da baiwa mai abin ba da wannan nan ba mai hantsa mai nono ba da kai ya ga rike nan an kwato ta ne kuma an so ne kuma da ce masu wannan dabbai ana ba su ba da ba da ra'ayinsu kenan akwai kurin an so ne kurin eh kuma a cikin amma akwai tilasawa eh ce akwai tilasawa ba alama ba su ba da ba kan daɗin rai da aka sai kike musu la taftunu la taftunu nas kada ku fitina mutane na ku sasu abin masu kiyama ba sun suka faɗa mana abin gaba daya na akwai fitina an zama mutum abin da yaso abin da yake so a san akwai fitina ce ku fitina mutane la ta'khudhu hadatul muslimin kar ku amshi zaɓuɓɓun dukiyar mutane masu kai so na kibarin tsamu mana ku bar amsa dabba irin ta mai ami nono ku kamsa dabba nono ku hasa amsa dabba mai nono ana masu nono dabba ta ce wace ugarki nake son nonon ta ku ku ku ku amshi ce ku bar amso masu nono na garki kenan adibi tsaka tsakiya kamar da bayani a baya ne kare ya faɗa kenan kaga akan amsal abinda yake na mai daraja a cikin garki shi ne asalin magana kenan ba san gallaza mutane sai yanzu nan da yan kullum za magana kullum musulunci da yake da kwarai saukin kai da kuma ba kumtatawa mutane duk da abin Allah dora musu amma kai mai amsal kaka sa mutane cikin fitina ka sa su kiyama abin ko zaka fara da abin ma bi ta kai kai mutum bai damuwa dan ya bada maka dai ba uwar garke ga dai ba bijimin garke ga dai ba kawo su kunun dan kai iko ne ba da kai ya ai ka iko da su wannan kamar iko ne wa haddathani an malik an yahya bin sa'id عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتي مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم نعم من ذلك رواية محمد بن مسلمة الأنصاري يزوى أمس الزكاة to in yaje ga inda yake ce masu masu masu dabbobin masu dukiyar mun ce muku asalin lokacin halifofi dukiya zahira ake zuwa ake tura malamin sa'i ba a tura malamin sa'i wajen kudin da yake hannu ya ce kai dinare nawa gare ka dirhami nawa gare ka sai abin da kawo malamin da ake turawa iya aiki da abin da yake a hili garke ga garkuna nan ga kayan gona nan wanda abin da aka auna da su yake aiki kudi na koyi na aljihu na susu wannan bai shiga cikinsu ba a ɗora hukun kakaza wannan he abin da shi mai abin ya hudu ya bada da shi ake amsa ba a ce he an tambaye shi na wani ya mallaka wannan abin da to shi da kenan to idan ya je shi da da dabbobin ne ma sai cewa rabbul mal mai dabbobin akhraja da sadaka ka hudu mun sadaka ta dukiya ta malaka fala yaqudu ilay shatan fiya wa fa'na min haqi shi mai dabbobin duk abin da ya koro ya kawo sai amsa kenan bai tuci a wannan wanta kadan bana magana ba kin da kashi zai kawo dan ka garza mishi ko a da kashi zai kawo ya zaba ya zaba ya kawo abin da ya kawo sai amsa to amma wannan ruwayar hadisin yana da rauni hadisin yana rauni to duk da raunin hadisin amma ga fiqin malik mun ce anan ku ga an ce kala malik ba magana sanadi sun tashi ne na yi mana sanadi a ce sahabi ko zabi wani wani ya taka ya kai mana sanadi inganci ko rashin inganci amma ka ce maka alim malikun to kama ka nemi sanadi ko inda mun tabbas magana malik ce fike malik ce magana illa ka ce ka saka wannan hadisi ka zanu kai da banka ka ture amma dai magana malik ce tabbas sai kenan karkashin wannan magana malik yake cewa as-sunnatu indana mu abin da ke sunna kenan mutanen madina ga abin da yasu ana hukunci a garin madina yace sunna a wajenmu wani akwai bambancin irin malik da sahabi sahabi yin ce a sunnata a sunnata inda na kusur ajan kama annabi na ce kama annabi na ce amma da yin ce sunna a wajen mu iya malaman shi ne malaman tabi'ai ba ce ba annabi na ce ba ke yace sunna a wajen mu sai ce wallazi adrakatu ala ilm kuma ni ma haka na isko ma da ala ilm kanta bi baladina a garin mu kenan a madina abinda isko ana yi abinda suke kan shi malaman madina annahu la yudayyiqu al muslimin fi zakatin ba umtatawa muslimi kan zakka mana ba gallaza musu ana ana sako sako ba gallaza musu kiran ba tilas ba umtata musu wa an yuqbal minhum ma dafa'u min amwalihim da abin suka kawo za a musa ka ci a ba tai ba ana turi ana ana canji ana wai a abin suka kawo kurin ka amsa ka ta kan ka zaba haka kenan musulunci haka ya tsara ba a dora mutum abinda a ce an zabo an zabe ka gudun kuma a gaza mutum ne da abin da ka shi da Allah kenan mun magana kenan abin da ya kawo dabba ka zara ka mana duk da ya jawo kawo kuna kai kamsa wannan shine abin da yake wannan babi na hana kumtatawa mutane akan amsa zakka ina ga nan ya kamata mu tsaya ganin mun zo karshen babi Allah ka fasa Allahumma salli ala Muhammad in wannan iya da muhimmanci abin da mutum bai gane bai tambaya ko da mun kare ne dan abin da ya bukata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته